اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتنيه فارده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله إلاني بسم الله الرحمن الرحيم والقدم دوما واجبة lillahi ta'ala sifa ce matabbaciya ga Allah ta'ala wani wal baqa'u da wanzuwa wanzuwa shine har abada baya gushewa shine wanzaje ina ina fata an gani al baqa'u din wanzuwa sifa ce wajibatul matabbaciya lillahi ga Allah ta'ala wal mukhalafatu sassabawa ga dukkan halittu zatin Allah ko sifar Allah ta saba da sifa da zati na dukkan wani makaluki shine mukhalafa sabawar kamanni da sabawar zati da dukkan wani abin da Allah ya halitta ba za ka kamanta shi da wata halitta ba duk abin da ka tuna a ranka to Allah ya saba wannan abu ina fata an gani kamar yadda sayyidina Ali yake cewa وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك duk abin da ya tsirga a zuciyarka duk wani abu da ka yi tunaninsa ko ka halarto shi a ranka to Allah ya saba wannan abu ka san zuciya tana iya siffanta abin da ido bai taba gani ba tana iya siffanta maka abin da kunnanka bai taba jin labari ba ita zuciya to ba ma wai abin da ido ya taba gani ko kunne ya taba ji ba duk abin duk tunanin da ya zo maka a rai na wani abu daban da zuciya take iya kamantawa to fallahu bi khilafi zalika Allah ya saba wani shine ma'anar wal mukhalafa sassaɓawa lil hawadis ga fararru wannan sifa ce wajibatun matabbaciya lillahi ta'ala ga Allah ta'ala da kuma wadatuwa da zati ka gane alkiyamu asali sifa ce ta tsayuwa ba alkiyamu tsayuwa to ana nufin wadatuwa ne bizati da zatinsa bi ma'ana kamar yanzu a misali majazi ne ba haƙiƙi ba an ka ce alkiyamu tsayuwa ai ana cewa ai wani tsayayye ne amma ba ana nufin kullum ka ganshi a tsaye ke ko kuma a ce wani ya yi tsayin daka ko ai tsayuwa aka kira amma kai kanka tunaninka ba nan zai tafi ba kana nufin jajirtacce ne mai kokari ne to shine ma'anar anan ba wai tsayuwa ta hakika ba majazi ne alkiyamu bizati ana nufin wadatuwa da zati kuma a ce wani ai a tsaye ke da kafafuwan amma majazi ne ba ana nufin koyaushe a tsaye ke ba to bi ma'ana Allah yana tasirifi ne shi kadai a zatinsa ba tare da mataimaki ba ba tare da mai ba da shawara ba ba tare da mai kawowa ɗauki ko gudunmawa ba ya wadatu da zatinsa cikin duk abin da yake aikata wannan sifa ce wajibatu matabbaciya lillahi ta'ala ga Allah ta'ala wal wahadaniyatu da kadaitaka cikin fizzati was sifati wal af'al Allah makadaici ne a cikin zatinsa ba guda biyu bane ba uku bane ba duk abin da zaka lissafa kwaya ɗaya ne fizzati kenan wasu fati haka na a sifofinsa shi kadai yake da irin wannan sifa wal af'ali ayyukansa shi kadai yake aikatawa ba tare da mataimaki ba shine wahadaniya kadaituwa fi zati wasu sifati wal af'ali sai me sifa ce matabbaciya lillahi ta'ala ga Allah ta'ala to waɗannan sifofi da muka lissafa su ne ake musu salbiya salbiya akwai ma'ani akwai ma'anawiya ko a bayan laraba mun yi annafsiya shine alwujudu akwai nafsiya akwai salbiya akwai ma'ani akwai ma'anawiya duka sifofi ne na ubangiji in aka ce salbiya daga salabahu ai mun karanta a askari salabahu tuhuriyata wa aksabahu hukumahu ba kuncewa sifa ce da Allah ya kunce wa dukkan wata halitta ya yafa wa zatinsa shine shine malan salbiya anan dukkan wannan siffofin Allah baya ba da alansu shi kadai ne ko alo na majazi Allah baya bayarwa ya kuncewa ya tubewa kowa ba wanda ya isa ya tufatu da waɗannan sifofi sai Allah shi ka tun daga alƙidamu dawwama baka taba ji an ce aiwa na madawani ne ko baka taba ji an ce aiwa na wanzajje ne har abada yana ne baka taba ji an ce wani bai yi kama da kowa ba ko a halitta ko a aiki ko a magana dole sai an samu makamanci almukhalafatu kenan baka taba ji an ce aiwa ne shi kadai ne shi kadai aka halitta in ma a halitta ne babu na biyunsa ba babu baka taba ji an ce wane shi kadai ya dogara da kansa baya da bukatar komai a wajen kowa ta gane shi zai wa kansa komai shi zai wa kansa ruwa shi zai wa kansa numfashin da zai sha shi zai halitta wa kansa tuwon da zai ci shi zai saƙa wa kansa tufafi ya yi wa kansa takalmi baya da ya saya ya yi wa kansa komai da ake bukata a rayuwa ka taba ji wannan ba wanda ya sai ya ɗauki sifa ɗaya daga cikin waɗannan sufu saboda haka ake ce musu talbiya sifa ce da Allah ya kunce ta ga dukkan halittu shi kaɗai ne ya siffantu da su ko a majazi ko a haƙiƙi amma sauran sifofin na ma'ani da ma'anawiya Allah yana ba da alansu in ka je ka ce al'iradatu nufi za ka ji ai wani ma ai a rattu ila kaza ni ma na yi nufin yin kaza dai nufin Allah hakiki ne shi da nufi na hakika ko ka yi nufi in Allah bai nufa ba abin ba zai yiwu ba kaga nufinka ya zama mai suna sai nufin Allah ya shiga cikin nufinka sannan yake zama nufi za ka ji an ce al'ilmu sifa ce ta Allah ko alimu suna ne na Allah ka gane amma za ka zace ai wani malami ne ai wani yana da ilimi ai wani masani ne wannan aro ne Allah ya ba za ka zace maka alhayatu sifa ce ta Allah ko sai a ce ai wani malayayye ne tunda yana numfashi shi ma yana da rai ko sai a ce maka menene asabu wal basaru wal kalam duka sifa ce ta Allah ji da gani da zance ko dukkan muna muna ji muna gani muna yin magana kuma an ce sifa ne na Allah to na Allah shine na hakika namu duka majaji ne da shi da babu duk ɗaya ne tunda zai kare da abin da zai kare ai kaman babu shi wata ran jin zai zama babu tunda an ka mutu shikenan jin ya kare ko wani yana raye ma Allah zai dauke jin wani yana raye ma Allah zai dauke ganin wani yana raye Allah zai dauke maganar saboda haka namu din majazi ne aro aka ba mu Allah ne ba mu aro Allah shine alganiyu Allah ce wallahu alganiyu wa antumul fuqara yana nufin na hakika Allah shine mawadaci na hakika dukkan ku talakawa ne mabukata ne a wajen Allah ka gane ai amma sai muka ji Allah yana cewa wa man kana ganiyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bima ya'i ya ce shi ne mawadaci dukkan ku talakawa ne kuma sai muka ji a cikin a duk wanda ya zama mawadaci ne to ya kame daga taba dukiyar maraya wanda ya zama fakiri ne to fali a kulbin ma'arufi to sai ka ɗauka wancan na Allah haƙiƙi ne shi ne mawadaci na haƙiƙa a cikin mu kuma Allah ya ba wani wadata an ce masa mawadaci suna ne majazi ne to amma waɗannan sifofi da muka karanta yau salbiya ne baya ba da alinsu yawwa albaqa'u wal qidamu ko wal mukhalafatu wal wahdaniyatu wal qiyamu bin nafsi wal wahdaniyya waɗannan sifofi ne salbiya da Allah ya tuɓe wa kowa ko alansu baya bayarwa irin na wancan asam wal basar wal kalamu wal iradatu da sauransu to alhamdulillah sai ne jiya yawwa salabu ba a gurin yaƙi shi ma an baka dama ka tuɓo duk abin da yake jikinsa sai me babu iziya ba su zo ba ta kowa ne ina ne tun da mun zo shafi ai ba ta wani ba ce 47 ina za mu tashi iziya 47 to muna cikin maganar taimama kenan wa yajuzu lil marid yana halatta ga mara lafiya idza lam yajid man yunawiluhu turaban idan bai samu wanda zai kawo masa ƙasar da zai buga ya yi taimama ba yana kwance yana jinya ba zai iya tashi ba ba zai iya yin alwala ba sai taimama kuma taimamar ma bai samu wanda zai kawo masa ƙasar da zai yi taimaman ba to ya halatta an ya taimama ya yi taimama biljidaril mabni da garu wanda aka gina shi da tsubi da tubali anni idanye shine sharaɗin da farko ya zama garu na ƙasa ne shine a tsubu tubali ginin ƙasa ne ba na siminti ba ne sannan kuma ƙasar ko bulan ya zama a birkin ko tubalin ya zama anni ɗanye ne wanda aka kwaba da ruwa mai tsarki banda wanda aka gasa akwai ɗanye akwai gashashe ko to in aka gasa to ya gaya maka in ƙasa ta zama tugayyuru ha san'atu adami in sana dan adam ya jirkita ta da ɗabkin da dafawa ka gane ai ba a yin taimama a kai to sai sharaɗi ne ya zama tubalin ɗanye ne sannan ruwan da aka kwaɓa ƙasar aka yi ginin ƙasar ya zama mai tsarki ne ka san suna yin kwaɓa da ruwan kwata to irin wannan fa ko da ɗanye ne tubalin ba zai yi taimama ba saboda akwai najasa yau ya zama da ruwa mai tsarki yanzu ka ai yayi sauki ruwa mai kyau ake nema yawanci dama wahalar ruwa ne ba yake sawa ake ɗiba ruwan kwata eh akwai wanda shi ba yayi da ruwan kwata eh ruwan kwata wai ya fi tsuma ƙasar eh ya fi ba ta tsumu ta yi ƙarfi to ya zama garin an gina shi da tubali na ƙasa anni'i kuma ɗanye au bil hijara ko kuma a garu ne da aka gina shi da dutse tunda ana yin taimama da dutse garu ne na dutse irin manyan duwatsun nan to za ka iya bugan dutsen ko da an yi cok din da siminti in dai ba filasta aka yi ba shi ne ta maka idan kana da gaira masuratan biljiri idan garun ya kasance ba a suturce shi da siminti ba ko da na ƙasan ne ko ɗanyar ƙasan ne ko da ruwa mai tsarki aka gina in an yi filasta an suturce shi da suminti ba a gani to wannan ba za ka bigi suminti ka yi taimama ba wa man taimama ala mawdi'in najisin wanda ya taimama a guri mai najasa walan ne alam bi najasati bai san cewa gun yana da najasa ba ka gane ai an zubar da kwata a gurin ya tsotse shi bai sani ba ko an yi fitsari a gurin ya bushe bai sani ba ya zo ya yi taimama bai sani ba sai da ya yi sallah ya yi sallama sai aka ce masa ai gunda ka yi taimaman nan guri ne wanda yake mai najasa to a ada filwakati ya sake taimama a guri mai tsarki da sallan nan filwakati idan a cikin lokaci ya tuna idan lokacin sallar bai fita ba sannan ya tuna ko aka gaya masa gunda ya taimama da najasa to ya sake a guri mai tsarki in kuwa lokacin sallar ya fita sannan ya tuna ko aka gaya masa to fala i'adata alai yawwa in dai lokacin ya fita sallar ta zama kara'i in ya zo yanzu rama ko zai yi ba a da'i zai yi ba to shi kenan ba zai rama ba amma in akwai lokacin koda na laruri ne da zai iya sake taimaman nan a guri mai tsarki ya sake sallah to zai sake wannan sallah wala yakrahu tayammumu ba a karhanta yin taimama bi turabin da turba yadda ƙasa taimama bihi marata ukura da aka yi taimama da shi a wani lokaci daban ka gane ai ba kamar ruwa bane in ruwa ne a ƙwarya ko a ƙoƙo da ake tsoma hannu a yi alwala ko a yi wanka in wani ya yi alwala da yake sa hannu yake ɗebowa ko ya wankan janaba ya rage ruwan bai birkita ba to makaruhi ne ka sake alwala ko wankan janaba da shi in akwai wani wanda ba a sa hannu ba to amma ita ƙasa babu wannan ko mutum goma ne suka bigi gun suka yi taimama ko da a faifai aka ɗebo ko a faranti babu karhanci kai ma ka zo ka yi taimama a kai ƙasa ce ba ruwa ba wala ya sihu taimumu yin taimama baya inganta bi ma'ana baya halatta abda dukulul wakati kafin shigar lokacin sallah inda dama larura ce take sa a yi taimama rashin ruwa in ka ga lokaci ya ƙure sallah za ka zama ƙala'i sannan za ka yi taimama ka yi sallah to ba za a yi taimama kafin shigar lokacin sallah ba kamar yadda ya halatta ka yi alwala ka jira lokaci sai lokacin ya yi sannan za ake yin taimama saboda ne za ka iya samun ruwa kafin lokacin sallah ko uzurin da ya hana ka yin alwalan zai iya gushewa kafin lokacin sallah ka gane ai sannan kuma a ita taimama akwai sharaɗin ittisaluhu bis salat sadar da shi da sallah to yanzu in kai kana jiran lokaci kaga ba a samu ittisali ba baina tayammumi wa salati din ba a samu sadarwa tsakanin taimama da sallah saboda haka ba a yin ta a jira lokaci to alhamdulillah sai mu tashi wa sifatu sifar yanda ake taimama alhamdulillah sai me sai risala yawa shafi akwai risala wala muhammadu ko baka zo da shi ba to ina ne shafi na za mu tashi muna farko ba to bismillahir rahman ran laraba mun muqaddima ba yau za mu tashi farko insha Allah bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin Allah ya dadin tsira ga shugaban mu annabi Muhammad wa ala alihi ya dadin tsira ga alayensa wa sahabi da sahabbansa wa sallama da aminci qala abu muhammadin baban muhammadu ya ce abdullahi shine abdullahi muhammad din sunan ɗansa ne alkunyarsa ne abu muhammad asalin sunansa abdullahi ibn abi zaidin ɗan abu zaidin alƙairawani ko alƙirawani duk ana faɗa mutumin garin ƙirawan radiyallahu anhu idan ta tabbata gare shi wa ardahu Allah ya yarda da shi maƙulun ƙala ɗin shi ne alhamdulillah ƙala ya ce alhamdulillah godiya ya tabbata ga Allah allazi ibtada al-insana wanda ya faru ɗan adam bi ni'imatihi da ni'imarsa bi ma'ana da falalarsa ba wani abu ɗan adam ya yi wa Allah ya cancanci ya samar da shi ba a ni'imar Allah ce kawai da ni'imarsa ya faru ɗan adam wa sawwarahu sai ya kasantar da shi fil arhami a cikin mahaifa da hikimatihi da hikimarsa ka gane ai bai ce wa kawwanahu ba ka sani saboda mai halitta ɗana ɗin mataki-mataki ne ita fara ba ikiwanu kana ba amma suna bambanta wajen ma'ana in aka ce kana dama abun haka yake tun farko har ƙarshe bai canja ba kana Allah wala shay'a ma'ahu to amma ka ce maka sara da wani abu ne daban yanzu kuma ya rikide ya zama wani abu daban shine bambancin su yawa kana da sara aikin su daya sannan kuma suna haduwa da ma'ana ta wani bangare kana iya musu kudin gora wajen fasa ka ce ya kasance wa sawarahu ya kasantar da shi ka gane baka ga faridatul mimbariya da bangare na mimbariya mai sai da na ali yake yake fara sumunu ha tisa bai ce kana sumunu ha tisa ba saboda da sumuni ne yanzu ya juya ya zama mai tisi kenan yawwa wannan karatu ne mai zurfi duk inda kaga fara ta shigo ba a yi amfani da kana ba to da wani abu ne daban yanzu kuma ta shiga ta zama wani abu dai ta dai kasance din ne amma daga wani abu ne zuwa wani abu to shi yasa nan malam da ce maka wa kawwana hu ba ai kun fa yakunu ne ba kun nan ai daga kana ne yakunu ma daga kana ne amma bai kawo wa kawwanahu ba sai ya ce wa sawwarahu saboda mai halittar tasa canji ne daga ruwan mani ya koma gudan jini ya koma tsoka sannan a sa masa kashi da jijiya da ido da gashi da wane ne da wane ne kaga tsara kenan saboda caccanjawa halittar take ko yanzu idan aka ce mata ta yi bari farkon halitta ta ga kaman kadangare ba abin da ya kama da mutum a jiki kai ka ce dan kadangare ne kuma shi ne yake zama dan adam din shi ne ma'anar wa sawwarahu Allah ya kasantar da dan adam fil arhami a cikin mahaifa da hikimati da hikimar in ba hikima ta Allah ba yanda za a yi a ce an sa da a cikin mahaifa kuma ya zauna har ya rayu kuma har ya fito da rai a wannan duniya wa abrazahu kuma Allah ya bayyana shi a duniyar nan bi ma'ana ya fito da shi daga mubaraza guruji ya fito da shi ila rizqihi zuwa ga saukinsa bi ma'ana ta hanya mai sauki Allah ya fito da shi duniya wa ma yassarahu da kuma abin da Allah ya sauwaƙe shi lahu ga ɗan adam min rizikihi na arzikinsa duka ni'ima ce ta Allah an an ce arzikin Allah ba tun daga numfashi arziki ne na Allah wanda ba kai ka mallake shi ba ba wani abu kai wa Allah ba ya baka numfashi har zuwa nonon da mutum zai sha yana jariri har ruwan da zai sha duka wannan min rizikihi daga arzikin Allah ne wa allamahu ma lam yakun ya'lam Allah ya sanar da ɗan adam malam ya kunya alamu abin da bai kasance yana sani ba eh lokacin da ya zo duniya akwai abubuwan da dama da a cikin uwarsa bai san da su ba lokacin da yake ciki bai san yadda ake kuka ba bai san yadda ake dariya ba bai san yadda ake shan nono ko cin abu ba bai san yadda ake kashi da fitsari ba duk babu bai san komai ba shi shi shi Allah yake fada a cikin kotu wasu manaunin da yake min kabulu wallan ta ku shai'a a kasance komai ba babu kai Allah ya samar da kai wa kana fadlullahi alaihi aziman fadlullahi falalar Allah kana ya kasance aziman mai girma ne alaihi ga dan adam ka gane ai wannan aya ce da asalinta Allah yake gaya wa manzo Allah nan kuma malam ya juya ta ta zama ga dukkan dan adam saboda shi ma an ba shi wani abu nasa ko da bai kai irin na manzon Allah ba shi manzon Allah ya ce aka yi wa Allah maka malam ta kun ta'alam wa kana fadlullahi alayka azima ka gane to wannan a janabi na manzon Allah kenan to dukkan dan adam ko kafiri ne akwai irin ni'ima da falalar da Allah ya masa na farko dai babu shi Allah ya samar da shi kuma ba wani abu yayi wa Allah da ya cancanci a samar da shi ba wa nabahu Allah ya faɗakar da dan adam bi asari sana'ati da guraben sana'arsa kowa ya san inda zai je yayi sana'a wani gona zai je yayi noma wani kasuwa zai je ya bude shago wani tumatir da atalu da albasa zai kasa wani ofis zai je wani dako zai yi wani faskare zai yi wani kiwo zai yi wani kamun kifi ne sana'arsa duka kuma Allah ne ya sanar da shi in ka je kai abu kaza zai baka dama ka samu abu kaza da zaka ci abinci da shi duka wannan Allah ne ya faɗakar da ɗan adam bi asari da guraben sana'atihi sana'o'insa wa azara ilaihi to kuma Allah bai bar ɗan adam kamar dabba kowa ya abin da ya ga dama ba sai Allah ya kawo uzuri hanzari ilaihi zuwa ga ɗan adam ala alisinatul mursalin akan harsunan manzanni alkiyaratu da suke zaɓaɓɓu min khalqihi daga halittarsa daga cikin halittun nasa Allah ya zaɓo su su manzanni ya ba su matsayi na manzanni kuma ya kawo hanzali ga ɗan adam don kan aje lahira ka ce ma ja ana min bashirin wala nazirin Allah ce faƙar ja a kun bashirin wa nazirin hakika mai gargaɗi da mai albishir ya zo muku ba ka da hanzali a wajen Allah ka ce ai kai ga dalilin da ya sa ba ka bi Allah ka bauta masa ba don karka je kana wallahi rabbina ma kunna mushrikina to Allah ya kawo ya yanke maka hanzari akan harsunan manzanni alkiyarati zababu min khalqihi fa hada man wafaqahu sai Allah ya shiryar da wanda ya masa muwafaqa wanda Allah ya masa dacewa sai Allah ya shiryar da shi bi fadli da falalan Allah shi ma falala ce take aiki ba dabaraka bace ba iyawarka bane shiriya ce ta Allah da manzannin suka yi kira sai ka amsa ko da malamai suka yi kira magada annabawa sai ka amsa ka bauta wa Allah ka daina saba masa wannan falala ce ta Allah wa adalla man khazalahu Allah ya batar da wanda ya tabar da shi wanda Allah ya masa kizilani ya tabar da shi ya zama halakakke Allah ya batar da shi ne bi adlihi da adalcinsa ba za ka ce Allah ya zalunce shi ba Allah ya yi wannan ya yi wannan shiryayye ya yi wannan batacce ya sa wancan a aljanna ya sa wannan a wuta ba za ka ce wanda aka batar da shi aka sa shi a wuta an zalunce shi ba an masa adalci adalcin Allah kenan shi yasa koyaushe falala ake nema wajen Allah ba adalci ba yau in ka ce adalci za a ma duk aikinka ko annabi ne aka ce za a auna aikinsa da falalar Allah da ni'imomin da Allah ya masa to aikinsa ba zai kai ba wuta zai je shi yasa manzo Allah da yake cewa dukkan ku za ku shiga aljanna ne da falalar Allah sai wani ya ce hatta anta ya rasulallah har kai ma ya rasulallah yace halli illa an yatagammadani Allah bi fadlihi ko bi rahmatihi Allah ne kawai zai lullube ni da falalarsa ko rahamarsa sai sa na aljanna amma ba aiki na ne ga sai na aljanna to saboda haka wanda kaga Allah ya masa buwafaka ya samu shiriya ya bi Allah to falala ce ta Allah ba dabararsa ba ba iyawarsa ba Allah kuma yana batar da man khazalahu wanda ya tabar da shi bi adlihi da adalcinsa wa yasalal mu'minina Allah yana sauƙaƙe wa mu'minai ko ya sauƙaƙe wa mu'minai shiriya lil yusra ga hanya mai sauƙi daga an yi wa'azi kawai ta hanya mai sauƙi sai su bi shiriya wa tarahu sudurahum Allah ya bude zukatansu lizikira domin wa'azin da ake yi ya samu shiga zuciyar Allah ne yake buɗe zuciya ta karɓi wa'azin da aka yi mata a faman shara Allah sadra wajen islami wa huwa ala min rabbi ko to da sauran makamantan wannan aya kamar alam na shara laka sadraka shin ba mu buɗe zuciyarka ba ya rasulullah Allah nake buɗe zuciya sai ta kalba abin da Allah ya aiko mata na saƙo fa'amunu billahi sai suka yi imani da Allah saboda Allah ya bude zuciya wa'azi ya shiga sai suka yi imani da Allah bi alsinatihim nadiqina ai hali kaunihim nadiqina suna masu furuci bi alsinatihim da harsunan su suna faɗan kalmar shahada wa bi qulubihim mukhlisina kuma suna masu tsalkake Allah a zukatansu abinda harshen nan ya faɗa na kadaituwar Allah da sauran shika-shikan imani to zuciyar duka ta yarda da shi wa bima atatu bihi rusulu wa kutubuhu amilina ai wa amilina suna masu yin aiki bima da abin da rusuluhu manzannin Allah wa kutubu da littattafansa atatu bihi ta zo musu da shi wa ta'allamu sai suka nemi sanin ma allamahum abin da Allah ya sanar da su anan bai ce maka wa alimu ba suka sani a'a ta'allamu suka nemi sani sani baya zuwa ya same ka sai ka nemi shi shi yasa nan malam bai maka ibara da wa alimu ma allamuhum ba suka san a bai ce suka san abin da ya sanar da su ba a ta'allamu suka nemi sanin ma allamahum abin da ya sanar da su wa waqafu kuma suka tsaya inda ma hadda lahum gurin da Allah ya iyakance musu duk inda Allah ce tilka hududullahi fala ta'taduha waɗannan su ne dokokin Allah ko iyakokin Allah kar ku ƙetara ta ko tilka hududun layi fala ta ƙarabuha waɗannan iyakokin Allah ne karku kusance ta to waƙafu sun tsaya inda ma hadda lahum inda ya iyakance musu ba sa ƙetarawa wasu ta ganau sai suka nemi wadatuwa bima a halla lahum da abin da Allah ya halatta musu amma harrama alaihim gabalin abin da ya haramta musu su muminai kenan alhamdulillah abin da Allah ya halatta ya fi abin da ya haramta yawa in za ka kwatanta halal da haram to haram din ne ɗan kaɗan shi halal din ya lullunka haram sau da yawa saboda fallalar Allah amma duk da haka wasu sai su kasa haƙura da halal din sai sun ƙetara ga abin da aka haramta musu alhamdulillah sai ne sai hashiyatul adawi shafi na nawa ne naka tun da bakwai ya yi daidai da naka kace sittin to ina za a tashi to ƙala ba a duhu shashin malamai ya ce ƙauluhu faɗin mai risala da ya ce la ya kunu min ibadihi ƙaunun wala amalun illa wa ƙad ƙazahu la ya kunu min ibadihi ƙaunun ba wani faɗi da yake kasancewa daga wajen bayin Allah wanda Allah ya halicce su ba wani magana da zai kasance min ibadihi daga bayinsa wala amalun ba wani aiki da zai kasance daga bayinsa illa wa ƙalƙazahu ba ce sai Allah ya hukunta shi ka gane ai ba wani ko maganan nan da muke yi kowace iri ce ba zai taɓa yiwuwa ba sai Allah ya hukunta shi to shashin malamai ya ce eh daidai da shafin a sutura ta biyu daga tsakiyarta dakilun fi umumi qaulihi shashin malamai masu fassarar risala yace wannan jumla ya shiga cikin gamewar fadin mai risala da yace alima kullu shay Allah ya san dukkan komai ilak wanda muka karanta a bayan nan Allah ya san dukkan komai to tunda ya san da shi shine ya hukunta shi kila aka ta inna ma zakarahu a amalan ya abaci wannan jumla a nan wa in kana dakilan fihi ko da ya kasance ya shiga cikin wancan kalma ta alima kulla shay'in a nan ya kawo wannan jumla ne li yubayyana domin ya bayyana mana anna Allah ta'ala ya'lamu al-ashiya 'ala al-jumlati wa tafsir Allah ya Allah ya Allah ya san dukkan abubuwa alal jumlati a dunkule wa tafsiri da kuma alalabi can da yace maka alima kulli shay' alal jumlati ne nan kuma da yake la yakunu min ibadihi qawlun wala amalu illa wa qad qadahu wannan kuma alal tafsili ne abu sarar rabewa ne wa ya'lamu al-juz'iyya Allah ya san yan abin da yake na yanki wal kulliyya da kuma na dukkan cika da juz'i da kullu duka Allah ya san shi wannan jumla raddan raddi ne alaman qala ga wanda yake cewa inna Allah ya alamul ashiya alal jumlati daga cikin mu'tazilawa wai Allah ya san abubuwa ne a dunkule la ala tafsil amma bai san su a rarraba ba eh akwai masu wadannan Allah ya san ni da kai amma bai san me za mu yi a gaba sai mun yi sannan shi ma zai sani to suna da awar musulunci amma ba musulmai bane akwai akwai masu faɗar wannan Allah ya san komai amma alal jumlati la ala tafsili wannan kwatacciyar aqida ce kuma wai wai alamul kulliya Allah ya san cikakke lal juz'iyya amma banda yankoki alqur'ani ba akwai cikakke ba akwai kuma juz'i to cikakken ya sani an kakkaza sai ma ce kuma wai musulmi ne masu sallah har suna wa'azi suna kiran mutane akan irin wannan aqidar tasu sai ma ce maka ta'ala Allah an kubrihim kaji shi ya ma kafirta Allah ya ɗaukaka gaban wannan kafirci nasu wa asamana kuma Allah ya tsare mu min itiqadihim daga wannan itiqadi wannan aqida ta su Allah ya tsare mu da irin wannan aqida ta su bi mannihi da baiwarsa wa karamihi da karamcinsa wa qawluhu fadin mai risala da yake maka wa sabaka ilmuhu bihi bayan Allah ya san wannan abun alima kulle shai kuma abun bai kasance ba illa wa karkaba sai da ya hukunta shi wa sabaqa ilmuhu bi kuma saninsa ya riga ya bihi da wannan abu ba sai da ba sai da abun ya faru sannan Allah ya san da shi ba ai huwa ainu qawlihi wannan shine ainihin fadin sa da yake alima kulle shay'in Allah ya san dukkan komai kabla kauni gabanin kasancewar abu karrabahu ya maimaita wa sabaqa ilmuhu bihi تأكيدا دومية ألفة فوتش الجملة ثم استدل عليه سنن سيكفى دليلي يكفى هجة بقوله دفت انسى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخجير هذا قال شو هجة كينا تند القرآن وانت ذات تكا قباء سيألا يكفى من رسالة سيكفى دليلي دعاية القرآن ديكي سوى ألا نعم يعلم من خلق ألا ياسن دوان دا يحلت wa huwa al-latif al-khabir kuma shine mai lallausan jin kai al-khabir kuma mai bada labari ala din nan kalmar ala ya alamu din ala murakkabatu min hamzati al-istifham mai hauhawa ce daga alhamdan nan ta neman fahimta shine tambaya a shin idan ka raba ta da laɗin a shin ko la ya alamu man khalaqa sai ce laɗin annafiya nafiya sai ka ba Allah yana tambaya kenan wa ma'anaha ma'anar wannan istifhami ta haƙiƙu ma ba da tabbatar da abin da ya kwararo a bayan aya a cikin ita suratul maliki azza wa jalla la'anna istifhamu domin istifhami idza da kala ala nafi idan ya shiga ga la annafiya a fadan isbata wa taqrir yana fa'idantar da tabbatarwa isbat والتقرير ده إقرار شيء شيء ما تبتر والدي هذا هو تفسير منه الإثبات ده التقرير ده ما لا تبتر وا هي سا وسمع لمن تفسيري إن سكوا فسرا وان باس فسرا تدا وانا ما أنا شيء آه شيء لا يعلم من خلق الله بايا سنو wanda ya halitta ai shine fasara da shi malai mana tunda ya ta'alifin istifhami ne la kuma annafiya sai ba nahiya ba shi yasa yace ya alamu bai sai a la ya alam ba a shin la ya alamu man halaka Allah baya sanin waɗanda ya halitta ne? amsar ka da za ka zaka ce bala Allahu ya alamu man halaka ai kaga isbati ne da kuma ikirari to shi yasa su in suka zo kawai sai su mai da ita kawai kalmar tambihi ala na'am kawai ya alamu man halaka yana sanar da duk abin da ya halitta kaga isbati da ikirari kenan wala yanzu ai kun istifhamu ala babihi amma anan baya halata istifhamin ya kasance a babun sa na tambaya Allah yake idan bai sani ba dan da kaje ana tambaya ai neman sani ake ba a sani bane ake tambaya ko kuma an san wani abu ba a san wani abu ba ana neman ƙarin bayani to in Allah ne yayi tambaya baya halatta istifhamin ya kasance a asalin babun sa na neman sani ko na neman fahimta saboda me listihalati alaihi ta'ala saboda koruwar rashin sani da koyuwar wani abu na ilimi alaihi ta'ala ga Allah ta'ala mu je zai tsuntsunka maka arfa yanzu mun yi fasarar ala saura ne man to za mu tashi wa man fi mahalli rafin alal fa'iliya wal maf'ul mahzufun wa taqdiru ala ya'lamu al khaliqa makhluqahu wai mahalici bai san abin da ya halitta ba to wannan sai gobe mai zo insha Allah alhamdulillah yanzu yanzu za mu ga fasalan manne sai ne askar barka da malawar gida lafiya alhamdulillah yanzu an kawo mana shinkafa zakka ce to Allah saka da alheri Allah biya Allah Allah lullunka mun gode eh zakka almajirai yake ba ai gurgun mai gata ne ya fi mai kafar gata ina za mu tashi biyu da bakwai kana daga zaune kawai sai alat kake ji a su ba su ba talin garke ne amma ba kadarori babu ban wallahi kuwa yawa ina za mu tashi fasulun ya subutu tafi na ɗari biyu da bakwai askari fasulun rabewa kenan insha Allah ya subutu li kullum minas zaune ne alkiyaru alkiyaru zaɓi na zama ko raguwa ya subutu yana tabbata da kullum ga kowane ɗaya minas zauje ni daga ma'aurata guda mijin ko matar kowanne yana da zaɓin ci gaba da zaman aure da kuma zaɓin raguwa a dalilin mai bi jahalihi ai bi sababi jahalihi bi aibil akar a dalilin jahiltansa da aibin da ɗayan yake da shi an ɗaura musu aure sai da aka zo aka zauna sai ya ga matar tana da farfadiya bai sani ba an ɓoye masa to yana da dama ya ci gaba da zama da ita kowace rabu in yi mana da kullum bi taƙarir mudafin ana ƙadara mudafin ilai bi taƙarir mudafin ilai da kulli wahidin ne da inda kaga an yi tanwini ka gane ai akan kullu to akwai ƙaddara mudafin ilai duk inda ka ganshi ko a qur'ani kuma tanwinin ko a sama ko a ƙasa ko zamma ne kamar inda Allah ce kullum qad alima salatahu wa tasbihahu kullum ai kullu wahidin minhum a baya an faɗi abin ta'an Allah ya saju da man fis samawati wa man fil ardi ko wa shamsu wal qamar har zuwa ƙarshe to sai aka ce kowanne ɗaya daga cikin waɗannan ya alamu salatahu ya san irin sallar da yake yi wa ubangijinsa wa tasbihahu ya san irin tasbihin da yake wa Allah da tsuntsayen da dabbobin kowanne Allah ya san ya san irin sallar ka gane ko ko shi Allah ya san irin sallar da suke masa wa tasbihahu da irin tasbih da suke wa Allah ba dama yace wa in shay illa yusabbihu bihamdihi ba ba wani abu shay'un yace ba wani abu face wannan abu yana tasbihi ga ubangiji to sai kuma yace kullun qad alima salatahu wa tasbihahu to da inda kaga kullu mai tanwini ko kullan ko kullin to akwai qaddara mudafun ilai ka gane akwai kace kullun minhum in biyu aka faɗa a baya ko kullum minhu ma ko kuma kullu wahidin minhu dole da sai an kaddara mudafun ilai shi yasa anan ya ce li kullu wahidin anan minhu ma zai zama tunda azzaujaini ne su su biyu ne miji da mata kowanne daga cikin miji da mata yana da zaɓin ci gaba da zaman aure ko kuma rabuwa bi jahilihi da jahilta da aibil akar idan miji ne bai sani ba aka ɓoye masa sai da ya take ta sannan ya gano wannan aibin to shi ke nan sadakinsa sai an dawo masa da shi ko da ya take ta in dai bai zaɓi ci gaba da zama ba bai yarda da wannan aibin ba to za a biya shi sadakinsa ko da ya take ta kuma sannan idan ita ce take da aibin shi ne shi ne yake da aibin ba ta sani ba sai da aka zo aka zauna ka gane ai to tana da dama a raba in mace ta nemi rabuwa haka kawai ba ta ta ji fansa ba to nan shari'a ta ba ta zaɓi ta nemi wato ta nemi rabuwa kuma ba tare da ta biya ko sisi ba ina fata an gani in dai ya jahilci wannan aibin ɗayan halal akadi a halin ɗaura aure lokacin da za a ɗaura auren shi bai sani ba sai da aka ɗaura auren aka zo aka zauna sannan ya gano wannan aibun to in mata ce tana da dama a raba su ba sai ta biya fansa ba ba sai ta biya kudin kiyayya ba in shi ne yana da dama ya ce baya so a damar da sadakinsa ko da ya take ta wa ɗuruhu ko aukowar wannan aibun ba'adahu bayan ai ba'adal aqdi yake nufi bayan an ɗaura aure ne sannan wannan illar ta bayyana bi ma'ana ta faru da babu ita sai da aka ɗaura aure sannan sai wannan larurar ta faru to laha ita ce take da zaɓi bi ma'ana lahal kiyaru tun tun da ya faɗi alkiyaru a baya ba zai maimaita ba laha kawai ita ce take da zaɓi dunahu ban da shi ai kai shari'a ta baka damar ka ƙaro wata in ba ta ishe ka ba ba ka karo wata in ba ta ishe ka ba ba ka karo har kai mata hudu to ita ba za ta yi miji biyu ne idan aibin akwai shi kafin a ɗaura aure aka ɓoye ba a gaya maka ba to kana da dama a dawo maka da duk abin da ka kashe ko ka take ta kuma shi kenan ba za ka biya komai ba amma in bayan an ɗaura aure da lalurar ta same ka to ba ka da zabi in ka sake ta ka ban ladanka ba za a dama da ko sisi ba don ba ka da zaɓi ka gane ai amma ita tana da zaɓinta ko da kun shekara goma ne ko kun haifi ‘ya'ya nawa ne sai larura ta same ka to tana da zaɓi ta ci gaba da zama da kai ko kuma ta nemi rabuwa ba tare da ta biya ko sisi ba na fansa ina fata muna ganewa in kafin ɗaura aure ne larurar take ba aka ɓoye sai da aka yi aure to kowanne sai yana da zaɓi in bayan an ɗaura aure ne suna zaune larura ta bayyana to laha ita ce take da zaɓi na ci gaba da zama a haka ko rabuwa kamar suna zaune kawai sai ya zama ba namiji ba baya aiku kusantar ta to kaga zai wuya ta zauna to in ta kawo ƙara ita ba za ta iya zama ba to ba za ta biya fansa ba za a raba auren amma in ita ce ta samu larurar da ba zai iya takunta ba to in ya kawo kala sai a ce ka je ka kala aure ai kana da dama amma ba za ta biya fansa ba wai don cewa yanzu ba za ka iya takunta to zai gaya maka aigogun da ake ba da zaɓi a kansu wa huwa aibin da ake magana shine aljununu hauka mahaukaciya ce aka ɗaura ma aure baka sani ba sai da kuka zauna sai hauka ta bayyana to kana da zaɓi ko shi ne mahaukaci ba ta sani ba an ɓoye mata sai da aka ɗaura aure sannan hauka ta bayyana tana da zaɓi waljuzamu da kuturta mai yanke 'yan yatsu walbarasu da albarasu mai caɗewa waljabbu da kuma gutsarewar kan azzakari ita ba ta sani ba to a ina za ta sani in ba sai da aka ɗaura aure ba walki sa'u da dandaka a ce dandakakke ne walhasaru da kuma tsarewa ka gane ai ya zama mahasuri ne baya iya kusantar iyali irin siffar da Allah ya siffanta annabi ya haya da shi wa hasuran wa nabi'an min salihina kinaya ce ta wanda baya kusantar mata amma shi daraja ce a wajensa shi annabi ya haya ba na kasa ba ce annabi isa ma ai bai aure ba shi ma ya haya bai aure ba kaga aka ce mutum mahasuri ne wanda ko da yana da lafiya a waje daga ya kusanci iyali sai zama ba namiji ba shi ma larura ce da a dalilinta ake warware aure wani ummatu da kankantar azzakari azzakarin akwai shi ba dandakar kuma yana motsawa amma ɗan kankani ne baya taɓo mata inda take so to tana da dawa ta kai ba mun san al'inninu ba a cikin ashimawi wajen maganar limanci wal'inninu aka ce ba to wancan mai kankanin azzakari suna ne wannan kuma al'unna sifa ce kankantar azzakari wal'itiradu da kuma bujirowa akwai abubuwan da yake bujiro mata lokaci-lokaci walƙaranu da ƙaho ƙaho wannan kuma an shiga abin da ya shafi larura ta mata ka gane ai wani nama ne yake fito a cikin farji daidai inda azzakari yake shiga sai ya toshe sai ya zama kamar ƙaho in an taɓa zafi yake mata ba za ta iya bari a take ta da wannan ba warratu uko da kuma haɗewa tsakanin farji da dubura ya haɗe ya zama ƙofa ɗaya ka gane kana ta rasu ƙanfafa ta ɗana huma wal afalu ko al afalu eh wal afalu da kuma tushewar farji shi ma wani nama ne da yake tsurowa a cikin farji wal ne wal bakaru da wari warin kashi akwai mace mai wari wari kai ba warin kashi ba shi warin kashi daga ka zo jikin mutum ai za ka ji wari wannan in yana zuwa zance wajen ta ai zai to shi wannan warin a farji ne daga an take ta sai ka ji ɗaki ya ɗine da ɗoyi akwai wannan larura shi ma yana da zaɓin zama ko kuma rabuwa walme wal'ifada'u da haɗewa ina fata an gane to idan mun koma waɗannan cututtuka za ka ji wanda mace da namiji suka yi musharaka a ciki namiji yana yi mace tana yi akwai wanda kuma ya shafi maza ne zalla akwai wanda kuma ya shafi mata ne zalla in ka koma sharhi da yake maka wa huwal junun wal zam wal barasu wal jabbu wal kisa'u wal hasr wal ulnatu wal i'tirab wal qaran wal ratq wal afl wal bakr wal ifda yace wa fi dalil salik ya zo cikin littafin dalilu salik yace wal uyubu 13 aibobin da ake ba wa ma'aurata zaɓi na ci gaba da zama ko raguwa wannan aibobin guda goma sha uku ne aibin da ya bayyana baya cikin waɗannan to in ka sake ta kaban ladanka ba za a dama da sadakin ki in ke kika sai ba kya so a raba ku don wannan aibin eh to sai kin biya fansa don ba ki da zaɓi amma in ya zama ɗaya daga cikin sha uku ne kowanne yana da zaɓi sai ce mai tashtar kani fi arba'atin mace da namiji suna musharaka da juna a cikin guda hudu daga cikin goma sha uku nan banda tara guda hudu mace tana yi namiji yana yi sai ta sune aljununu hauka ana iya samun namiji mahaukaci ana iya samun mace mahaukaciya walju zamu da albaras kuturta mai yanke yatsu tana shafan namiji da mace walbarasu da albarasu mai caɗewa tana ruwa ido yana gwalewa yana zubar da ruwa ita ma nau'in na kuturta maza suna yi mata suna yi walme wal uzaidatu a shine hadewar dubura da abun nan wanda a kashi baya baya iya rike bayan gida wa huwa an baka san ba shine kurujul gaidi fitowar kashi wato ba haɗewan ba ne a lokacin da ake yin jima'i kawai sai ya saki kashi ko ta saki kashi shi da can da ya haɗe maka ya ta maka wani ikuda ɗin daga an fara saduwa sai kashi walbon da kuma fitsari wani ana fara saduwa sai fitsari ko ko ba ta ko namiji ehe shi ne mai al'uzai ɗatu inda jima'i ka ji ba fitowar kashi ko fitsari inda jima'i a lokacin da ake jima'i shi ma yana iya samun mace yana iya samun namiji wannan su ne aibi guda hudu wanda yana shafar maza da mata kuma kowanne yana da zaɓin raguwa ko ci gaba da zama idan an ɓoye masa bai sani ba sai da aka ɗaura aure sai ce waktasu rajulu da arba'atin a cikin sha ukun nan namiji yana keɓanta da aibobi guda hudu wanda namiji ne kaɗai yake yi banda mace na farko alkisa'u dandaka ai ba dandake mace ai abin nufi in baka san dandaka ba ƙad'ul unsa yayi yanke 'ya'yan marena eh haka suke wa bayi a da laraba in sun an za ta fi fatauci ba za su yi ɗiban matan su tafi da su ba saboda tafiya ce mai wahala kuma akwai kula da yara sannan kuma ba za su iya balin su ba kowa mai kula da su ba to sai su samo bawa ɗaya ko biyu ya danganta da girman gidan da yawan yaran sai su dandake bayi biyu ko uku sai a watsa su a cikin mata in aikin ƙarfi ya taso su za su in barawo ya zo maza ne za su ci ubansa amma kuma ba zai taki matansu ba wai ne ma amana ce kada su yi zina da matansu a kai haba a suna yi har yanzu a jeji amma to ba sai mu ne zuwa kiwon ba dole ne sai su za'a kiwon to dandaka namiji ake yi wa waljabbu da kuma gutsulewar kan azzakari wannan kuskure ne wajen kaciya umar zamu bai iya ba wajen yankewa sai ya yanke wannan hanta hantar ai abu nufi kal'u zakari kaji ba yankewan azzakari wal unsa yani da kuma mare nan gaba daya to wannan shi ma larabawan suna yi wa bayinsu su yanke azzakarin su hada da mare nan wal unnatu da kuma kankantar azzakari duka wannan ya shafi maza in baka san shi ba shine sigaru zakar jiddan kankantar azzakari kwarai wanda ba zai iya tabuka komai ba hatta la yumkinu alwaqa yanda ba zai iya afkawa mata ya biya mata bukata ba shine unna ka gane ai wal itirabu bai faɗi hudun ba alkisa'u wal jabbu wa me wal unnatu ba to na hudu shine wal i'tirabu bujulowa huwa shine adabul intishar ka gane ai shine rashin biya mata bukata yana da komai amma daga an fara shi kenan sai releasing kafin ya yi komai shi ne adamul intishar to shi ma larura ce da wata matar ba za ta iya jure ba rabto balbal shi ne kwasa to kanan shi ne kai ma kun karatu da shi a kano ko yau rabto ba kuma kwarto ba to shi ne rabto kawai ya rabta take to shi ne shi ne shi ne rabto to shi ne al'itiradu daga arada ya aridu itirada gudunowa ne ka gani shi ne lokaci lokaci kenan sai ne to wannan guda hudu kenan na maza sannan wata tasul mar'atu bi kamsatin mace tana keɓanta da guda biyar kaga sha uku ya tabbata suna tarayya da a cikin hudu maza sun yi tarayya da guda hudu in kada nawa takwas ko to ga kuma wanda mata suke keɓanta da shi shine guda biyar in kada shi da sha uku to huwar ratuku kaga nasu ya na wajen yawan ke da guda ɗaya huwar ratuku shine haɗewa abin nan ya shine toshewa ba wa huwa insibadu masalaki zakari shine toshewar mashigar azzakari wanda ake cewa ba ta da kofa yawa toshewar mashigar azzakari shine arratuku hadewa a menene toshewa wal qarnu da kuma qaho wa huwa shay'un wani abu ne ya gurugu da yake bayyana fi farjin mar'ati a cikin farjin mace yushibihu qarna shati yayi kama da kahon akuya shi yasa aka kira shi da qaho a cikin farji yake zai fito kamar kahon akuya to wanzamai suna cirewa eh wanzamai suna cirewa wal afalu ina fata an gane wal afalu da kuma gwaiwa gwaiwa ba namiji aka sani ba to su ma suna da irin nasu wa huwa lahamun barizun wani nama ne da yake fitowa fil farji a cikin farji kal udrati kamar gwaiwa kaga ya wancan muni ma duka nama ne kahon ma nama ne amma kamanninsa ne irin na kahon akwai aka ta masa karani shi kuma afalu shi ma nama ne da yake fitowa a cikin falfi kamar gwaiwa au ne au daga wace ko kuma yana kama da wani abu na kayan ciki kuma a cikin farji yake ta hadusu au raga watun ina fata an gane ko kuma wani abu ne ta hadusu da take faruwa fil jima'i a cikin jima'i wani yana nan a cikin farjin dindindin wani kuma baya bayyana sai an fara jima'i da ita sai zo ya yi bankan bankan ya hana harka to duka wannan yana kana da zaɓi kamar a baka sadakinka sai ne walbakaru da wali ai rihul fami walin baki inda jima'i lokacin jima'i in ba jima'i ake ba lafiya kalau daga an fara jima'i sai wani iska dinga fitowa ta ciki bakin yana wari au ko kuma rihul farji kamar yadda na faɗa da duka duka ana sai masa bakaru tunda wari ne wani yana fitowa ta baki ta bakin matar wani kuma yana fitowa ta farjinta wal ifda'u shi kuma hadewa shine iktiladu masalakil bawli waz zakari shine cuɗanyar mashigar fitsari ko wazzakari da kuma mashigar azzakari kasan daban-daban a cikin farji hanyar fitsari daban hanyar jima'i da yake zuwa ga mahaifa daban to iya zama ya haɗe to shi ma larura ne da ake iya mai da mace a dalilinsu to mun koma mata ni ina ne fa'in amkanatu idan ta ba shi dama ya take ta alimatan tana sane da cewa yana da wannan larurar da muka ambata ko kuturtar ko albaras din ko dandakar ko yankewar azzakarin ko kankantar azzakarin ta gane kafin ya take ta kuma ta ba shi dama ya take ta au ko ita ta take da larurar bana biya ya take ta ya kwana aure da ta aliman yana sane da tana dauke da ɗaya daga cikin wannan larurar to falaki yara a lokacin babu zaɓi an ɗaura auren bai sani amma da aka zo kafin ya take ta ya gane to in ya take ta fa ya ci sadakinta yawo ta ci sadakinta ita ma in ta gane yana da wannan larura ta yadda ya take ta to babu wannan zaɓi in ta ce a raba su sai ta biya fansa amma in sai da aka sadu sannan aka gane to har yanzu zaɓin yana nan wal firaqu fi kuma rabuwa a cikin irin wannan auren in ta zaɓi rabuwa ko shi ya zaɓi rabuwa yanda ake saki a cikinsa bi dalakin da saki ne ba wai kawai za a raba ai aure ingantacce aka yi larura ta bayyana to za a sa shi ya mata saki ɗaya ne wala mahara qabla dukuli kuma babu sadaki in ya gano larurar ko ita ta gano larurar an raba su qabla dukuli kafin ai kwanan aure babu zantan sadaki alhamdulillah sai ne na'am aqrabul masaliki aqrabul masaliki mala fatu Allah ya tsine mutum ya gurgan ku sai ka mariya da biyu da hannu canje su kunna ka zo in babu musamman sun mutu ina ne aqrabul masaliki me yake na wata abun ma nafsu to yawwa to shi kenan shafi na wani a ƙarabu shafi na biyar ina za mu tashi to fasulun labewa ke na insha Allah adabu qada'il haja la dubba na biyan bukata ta dan adam ta tsugunno kashi da fitsari ladabi na farko julusun zama idan tole din ilin na zamani ne wanda ake zaunawa kamar an zauna a kujera ko kuma julusun ka ce tsugunno bitsahirin ina fata an gane kuma a guri mai tsarki idan a jeji ne in wasu sun yi kashi a gurin ko sun yi fitsari to kai in son samun ungun yana da yalwa ka je wani guri inda wani bai tsugunna ba kai da ana ya daukan cuta a gurin da wasu suka yi bayan garin babu canji to kai ma da yadin ka ce ka sau 250 a kawo mun canji wa saturun yawa da kuma suturcewa liƙurbihi ga kusancin tsugunna in ka kusa tsugunnawa ɗin karka yaye tufafinka daga tsaye idan izar ne karka kama bakin zanin daga ƙasa ka ɗaga ana tsaye sannan ka tsugunna sai ka kusanci ƙasa shi yasa mai izar ta maka ta yi dunuwa min al'arazi wa an yudima sitra hatta ya dunuwa min al'arabi ina fata an gane to shi da nan ya kashi a dunkule wa saturun liƙurbi da dawamar da sutura liƙurbi har zuwa kusancin tsugunan wa timadun da kuma dogaro ala rijilin yusra akan kafa ta hagu in ka tsugunna din to ka ba da ƙarfinka akan ƙafarka ta hagu ma'arafi a ƙibi ko a ƙabi yauwa ni a ƙabi a ƙibi ba ma'arafi a ƙibil yumna tare da ɗage dunduniyar ƙafar dama na shi ne a ƙibi ba mu zalace wai lullun a ƙabi dunduniya kenan to idan ka zo tsugunna in ka kafe ƙafar hagu sai ta ƙafar dama sai ka dogala ta haka ka ɗage dunduniyar lokacin da ka tsugunna kashi ko fitsarin wata furidu fakizai da kuma bubbuɗe cinyoyinsa in ya tsuguna kar ya matse don wani abu zai yi saura a cikin in ya matse musamman fitsari ba zai fito duka ba sai ya gama tsarki ya tashi wani ya sauko ya bata masa tsarki kaga sallah ma babu kenan to ana so tun da ya tsuguna ya bubbuɗe cinyoyinsa wata gadi ya tura asi da kuma nannaɗe kansa in ajeji ne ya yi lawani shi ma lawanin amawali irin na buzaye don kana ce ga wani can yana kashi amma an ka naɗe ba wanda zai gane wani ne wa adamu iltifadi da kuma rashin waiwayensa in yana tsugunna din kada dinga waiwayawa don a hakan ko kai amawali wanda ya sanka sosai in kana waige-waige zai gane wannan wani ne yawwa amma kai amawali ka sun kuyar da kai ka nutsu har ka gama ka tashi ko an ganka ba wanda zai gane wane ne wata simiyatun abinda ma zai kamata ya fara da shi ke da yin bismillah inda dukuli yayin shiga bayan gidiya eh kabla dukuli ba kafin shiga amma ka san ya hujjarsa ya fara maka da bayanin daji ne in a jeji ne ba ba batun bismillah to ina zaka shiga zaka shiga daji da bismillah yawwa shi yasa ya kawo shi anan idan a gida ne da aka kewaye masai ko toilet to Allah so ka ambaci Allah kabla dukuli kafin shiga bayan gidan bismillah ba ita kadai ba bi ziyadati da qarin Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith shine qarin bayan ka ce bismillah sai ka ce Allahumma ya ubangiji inni cewa ni a'udhu bika ina neman tsari a wajenka min al-khubuthi daga namijin dauda wal khaba'ith da tamatan dauda wa qawluhu haka nan mustahabbi ne faɗinsa ba'adal khuruji bayan fitowa daga bayan gidan bayan ya gama tsugun nan ya yi ƙarki ya fito da ƙafar dama to ana so ya ce alhamdulillahi lazi azhaba anni al'aza wa afani alhamdulillahi godiya ya tabbata ga Allah allazi wanda azhaba ya tafiyar da al'aza dauda shine kashi da fitsarin ya tafiyar da su anni daga barina wa afani kuma ya bani lafiya don wannan abin in Allah ya rike kayansa bai fito ba ciwo ne ko miliyan nawa ne sai ka biya don a cire ma shi to saboda haka ka gode wa ubangijin da ya fitar ma da wannan dauda sannan ya baka lafiya wa sukutun daga cikin ladabi da ake nema ga mai kashi da fitsari wa sukutun da yin shiru kada ya magana da kowa illa li muhimmin sai dai in a dalilin wani muhimmin abu ne bai faɗi muhimmin ba to mai iya ya riga ya gaya maka ka kauki fawati nafsu ko kamar tsoron tserewar rai kana tsugunna kana kaji ko fitsari sai kaga wani makaho zai faɗa rijiya ko zai faɗa rami ya mutu ya ce aumalin ko tsoron kwacewar dukiya kaga dabbar wani ko akwai wani za ta faɗa rijiya to wannan sai ka yi magana ko kuɗin wani zai salwanta to wannan sai ka yi magana wannan muhimmin abu ne amma in ba wani abu da ya zama dole sai an yi magana ba to ana so ka yi shiru kai kai magana da kowa har sai ka gama wa bil fada idan ajeji ne shine al fada'u tasatturun ana neman suturtuwa ka gane ai ka je ka samu guri mai duhu cikin duhuwa inda ba wanda zai ga tsugunnawarka da abin da kake yi wa buɗin da kuma nesantar inda mutane za su ji ƙarar abin ko kuma walin abu idan gudawa ne kaga ana ji ƙararsa to kai ka je nesa inda ba wanda zai jiyo shine ma'anar buɗin ɗin wattiqa'u hujirin ko da kuma kiyaye rami to ni a hujirin yawwa juhurin ba wattiqa'u da kiyayewan juhurin rami ka kiyaye karkaje ka yi kashi da fitsari a rami wanda ba kai ka tona ba a lokacin warihin da kiyayewan iska inda take kadawa karka tari iska kana fitsari don zai dawo jikinka wa mauridin da matizga shine ruwan ruwan mazauni tafki ko kogi wanda ba gudana yake ba shine maurid a nan wa ɗariƙin da kuma kan hanya ko da a daji ne hanyar da mutane suke takawa ɗan siri ɗin na inda ciyawa ma ba ta fitowa karka tsugunna a kan hanya ka yi kashi ko fitsari wa zillin da inuwa ƙarƙashin bishiya da mutane suke zaunawa ko da a daji ne kana gaba wanda zai zo ya zauna baka san aljanun da suke zama a gulun ba su ma suna shan inuwa ai su ma halitta ne ba sa son ranar to karka dai inuwa ka yi kaji ko fitsari wa majalisin da wajen zama ko da a rana ne in ka san majalisa ta mutane suna zaunawa kar ka je kai kashi ko fitsari a gurin wa makani najisin da guri mai najasa duk da kaga ya koma zancen baya a daji in akwai najasa a gurin kai kar ka je ka tsugunna kai ba ka zuba taka najasa ka nemi gurin da wani bai yi ba wane da nesanta aka ce na haya nesanta ba tanhiya ismul mazdari ne na hayan ni tanhiya wa tanhiyatu zikrillah da nesanta sunan Allah in akwai wata takarda aljihunka da sunan Allah a jiki ka gane ai nesantar zikrillah din nan lafazan ga furuci ne wa kaddan da kuma rubutu idan kana wannan tsugunan karka ambaci sunan Allah dama can da aka ce ka yi bismillah qabla dukuli aka ce kafin ka shiga addu'a da aka ce ka yi aka ce ba'adahu bayan ka fito ba amma a cikin bayan gida kam kar ka ambaci Allah da harshen ka sai dai a zuci wannan ba laifi amma a harshen ka shine lafazi a lafazi ai abin da harshe ya furta ma yalfizu min qawli furtawa abin da harshe yake faɗa to kar ka ambaci sunan Allah ko na manzonsa da harshenka ko wata aya ta alkur'ani a lokacin da kake kashi da fitsari wa kaɗan da kuma rubutu in akwai suna Allah a rubuta a aljihunka in za ka shiga bayan gida ka cire ka ajiye sannan ka shiga sai dai in ya zama larura kamar kana tsoro in ka cire ka ajiye za a sace kamar kuɗi irin na saudiya da ake rubuta la ilaha illallah muhammadun rasulullah to bayan gida kuma na saudiya ba naka ba ne za ka cire kudi ne ka ajiye a kofar bayan gida ka shiga wai don tsabbaka wannan ladabin za ka ba wasu kudi kenan kyauta to wannan larura ce a darura tu tubihul mahazura in akwai larura sai ka shiga da kayanka kana wanka ma suke sarka zuwa su zare ballantana ka ajiye shi a kofar bayan gida eh wannan ba laifi in ka kashe shi ke ka gane ai amma in a kunne ne kuma tana bayyana a fuskar to wannan haramu ne sai ka kashe ta in ma ka san rinkin in ka sunan Allah ne ko zikiri ne ko ayar Qur'ani ko karatu to ka sa ta asali in za ka shiga bayan gida da ita dan in aka bugo ta yi wannan karatun kamar kai ne kai wa taqdimu yusrahu da gabatar da hagunsa dukulan ga shiga bayan gidan lokacin da zo zai shiga to ya fara gabatarwa ya fara shiga da kafar hagu wa yumnahu ai wa taqdimu yumnahu da gabatar da damansa kurujan ga fita akasal masjidi sabanin masallaci wal manzili da gida in masallaci ne ka shiga da dama ka fito da hagu in gida ne ka shiga da dama ka fito da dama in gidanka ne ka gane ai idan a masallaci ne to kaji da kuma gida yumnahu damacinsa ake gabatarwa fihi ma kuruda wa dukulan din da shiga ta fitan gaba ɗaya dama ne masallaci da gida amma idan bayan gida ne ka shiga da kafar hagu ka fito da kafar dama kyakkyawan fata ne jiwa da kafar hagu da kafar dama shi ma haka a yi duka sauki da holin sarki da dukkan wani gurin sharri ka shige shi da kafar hagu ka fito da kafar dama amma in gida ne ko masallaci yumnahu damacinsa ne fihi ma cikin shiga da fitan gaba daya ka shiga da dama kyakkyawan fata ne ka fito da kafar dama kyakkyawan fata ne Allah ya hore maka abin da ka fito nema to sai mu tashi wa muni a ba to alhamdulillah har yanzu dai muna cikin adabu qada'il hajj sai ne nahwu alwadi annahwu alwadi shafi wala alqasim ko ya sabu ko ba karatu ai yana nan ba da shi muka yi hutu ba eh ya koma Kano to ko ya je hutun mauludi ne sai karshe wannan watan ina za mu tashi shafi shafi na ɗari da sha hudu annahu luwabi lamba to na gani a cikin tamrini na biyu ba a manya suna ma'arufan duk wanda ya aikata alheri jarrab tamrinin da ya maka ba ce a kamilin jumala shar'iyyat al'atiyata ka cika jumloli shar'iyya wanda suke zuwa guda goma nan bi zikiri jawabin sharɗin mazuti ka cika da ambatan jawabin sharaɗi da aka shafe wa bidin awakir al-af'ali kuma kai wasanin ƙarshen fi'ilolin al-mudari'a mudari'ai fi kulli jumla da suke cikin kowace jumla to daga cikin waɗannan aljumalu shar'iyya za mu tashi a nashi da ya ce maka manya suna ma'arufa tunda man ɗin shar'iyya manya suna ma'arufan kan ka ce manya suna'u manya suna ma'arufan duk wanda ya aikata alheri yujiza bihi ba za ka ce yujiza ba sai ka shafe harafin illar shi ne alif sai ka ce yujiza bihi za a masa sakayya da shi wanda ya aikata alheri fa mai a wani mutukala zaratin khairan ya rahu to haka nan dole ya aikata alheri yujiza bihi ai akwai ayat da ana ta menene ayar da Allah ke cewa duk wanda ya aikata mummunan abu yujiza bihi za a masa sakayya da shi to wannan ma tunda alheri ne sharri ma aka masa sakayya da shi balle sana alheri to ba za ka ce yujiza ba sai ka ce yujiza bihi yawa cewa man ya amalu su'an yujiza bihi inda Allah kaga bai ce ya amalu ba man ya amal saboda man din shar'iyya ce tujizimu fi ilaini tana daure fi ilimu zari'i guda biyu ta daure ya amal man ya amal su'an yujiza bai ce yujiza ba sai aka yi sukun da shafewar harafin illa shine alif da yake kan wannan ya ara yujiza bi to nan ma haka zai zama man yasna ma'rufan duk wanda ya aikata alheri yujiza bihi za a masa sakayya da shi ma ta gari min al-ashjari ka gane ai duk abin da ka dasa min al-ashjari na bishiyoyi yamfa aka zai amfane ka ba za ka ta yamfa uka ba sai ka ɗaure ainihin ɗin shi ne fi ƙashin mudari yamfa aka zai amfane ka ko dai ya yi ƴaƴa ka ɗiba ka ci ka sayar ka ga amfani ne ko ka zauna a ƙarƙashin ta in ba mai ƴaƴa ba ne ka sha inuwa ka ga amfani ne ko wani ya zo ya zauna ko da ka mutu ka samu lada sadakatun jari ka ga amfani ne ko to duk wanda ya dasa bishiya ko kuma matar diris duk abin da ka dasa min al-ashjari na bishiya yamfa ka zai amfani ka mata yantahi shaharu siyami ko yaushe watan azumi ya kare watan ramadan kenan ko amci ila ziyarati zan tafi zuwa ziyara kasan yawanci ana dakatar da bulaguro in ba na dole ba a ci wata azumi yawwa to asali nan da aka ce man mata yantahi asali yantahi ne mata sai ta shafe harafin illa shine alamar sukun yantahi ai mun san intaha yantahi ko intaha fi'ili madi yantahi fi'ili mudari intiha'u shine ismul manzari intaha yantahi intiha'an to in kace mata yantahi ka masa sukun da shafewar ya'un na yantahi to jawabin sai ya zama amshi asali amshi ne yawwa shi ba za ka shafe harafin illa shine alamar sukun din haisu ma turafiqil ashrara duk lokacin da kai abokanta da mutanen banza ta kunnis lahum za ka zama irin turafiki ne asali asali turafiku fili mubarihi to sai ka mai da shi kisra kafin din saboda mai iltika'u sakinai a gaba ai al'ashirara ne mata turafik al'ashirara amma an kai haka kayi gwari-gwari sai ka ce mata turafikin in ka ce turafiku to kayi barna domin kayi wa fili mubari'i don mata asali alhali sabaqahu harfu sharɗi harafin sharaɗi ya gabata shi wanda dole ya zama majzumi ne to amma ka masa kisra malamai sun san dalilin kisra asalinsa sukun ne ko jazamu ne amma saboda iltiqa'u sakinai ne sai aka masa kisra kamar lam yakun allazina kafaru ai lam yakun ne lam yakun allazina kafaru to saboda dauli biyu ya hadu dauli ba zai dauli dauli ba sai aka kunce saboda iltiqa'u sakinaini sai aka yi kisra a nunin shine ya dauri na gaba lam yakunil ladina kafaru ina ina fata an gane baka ga a gaba da aka sai min ahlul kitabi min ahlul kitabi ne duk da wata kira suna karanta kayan su a haka tunda a sama ne sai su ce min ahlul kitabi mu kuwa mun lura da iltiqa'u sakinaini muka ce min ahlul kitabi a kira'a mutawarshi yawwa iltiqa'u sakinaini kenan to in kace haisu ma turafiq al-ashrara duk lokacin da kai abokanta aka ce rafiq ai aboki ko rafiquhu abokinsa to duk lokacin da kai abokanta da mutanen banza a shararai sai ka ce takun misul asali takunu ne sai ka ce takun mislahu za ka zama irinsu kai ma ka zama mutumin banza ko da a baya kai mutumin kirki ne mahama menene tukufa ko min ɗiba'ika ko yaushe aka ji tsoro ko ai tukufa ne ba ko yaushe aka ji tsoro min ɗiba'ika daga ɗabi'o'inka eh to to hasin kulukaka sai ka kyauta da ɗabi'o'inka in ka ga mutane suna ɗari-ɗari da kai ana jin tsoro kalfa a yi mu'amala da kai ka yi ha'inci ko ka ci amana to ka yi ƙoƙari to hasin kulukaka ka kyauta da ɗabi'o'inka ga mutane su gane cewa kai ɗin mutumin kirki ne bayan da suke tunanin ka to asali tuhasinu ne sai ka ce tuhasin kulukaka to alhamdulillah alhamdulillah to anan harafi nawa muka samu wanda yake nuni ga fi'ilu ga harfi sharfi na farko akwai in in muka koma tun daga na farko akwai in akwai man akwai anna akwai izma ka gane ai akwai ayyu akwai man akwai ma akwai mata akwai haisu ma akwai mahama to amma ya maimaita mana man guda biyu asalin su guda tara ne can na biyu ba ce manya sahar kasiran a can kuma na shida ya ce maka manya suna kaga ya maimaita man to a cikin goma an ka cire ɗaya da ya maimaitu za ka samu guda nawa guda tara su ne hurufu shar'i duk lokacin da suka shiga fi'ili ɗaya daga cikinsu in ya shiga fi'ili mudari'i to yana ɗaure fi'iloli guda biyu yawa ya jizubu fi'ilaini na farko zai zama fi'ilu sharɗi na biyu zai zama jawabu sharɗi wannan shine aikin su waɗannan harufa na sharadi alhamdulillah sai mu hadiyatul mu'ti shafi shafi lana to atiya ko shafi na hudu kace to na gani fal izzu min sifatil maula wa ma ma'aha wa zillu awsaqu abdin mu'minin lahuni وليس في ذاته ثان ولا صفته ولا بأفعاله لا كفء للحكم وبعد ذا وله الأفعال أولها ماض ومستقبل ومضارع كعمي الحمد لله سيمي فالإذ كاغب وايا من صفة المولى yana daga siffofin ubangiji saboda shine al-aziz mabuwayi to al-izzu sifa ce daga cikin siffofin Allah domin man kana ridul izzata falillahi al'izzatu jami'a wa ma ma'aha da abin da yake tare da ita ita izza din shine daraja ana cewa buwaya ana cewa daraja wa zillu amma kaga kaskanci kishiyar me al'izzu kamar yadda munafukai da aka zai yaƙi suke cewa la'in raja'ana iyal madinati la ya kuru jannal a azu min hal'azal kaga sun kawo al'azu daga al'azizu da suka sa alifu tafdili mafi daraja za su fitar da al'azal mafi kaskanci to azillu shine kishan al'izu shi kaskanci ausafu abdin muminin sifofi ne na bawa mumini lahum daga cikin mutane ai linnasi mumini har abada shi yana kaskanta kansa ne a gaban ubangiji saboda ya san ubangijinsa shi kadai ne mabuwayi to sai ya kaskanta kansa a gaban Allah sai Allah ya bashi daraja da ɗaukaka walaisa fi zatihi sani walaisa sani babu na biyu fi zati a cikin zatin Allah shi kadai ne wala sifati haka nan babu na biyu ai fi sifati a cikin siffarsa wala bi af'alihi babu na biyu a cikin ayyukansa fi zatihi wa sifati wa af'alihi kenan laisa sanin babu na biyu la kufuwa kuma babu makamanci shine kini lil hakami ga mai hukunci shine Allah wa ba'da za bayan wannan sifofi walahul af'alu Allah yana da ayyuka wasan sifofi ne na zatinsa Allah yana da ayyuka da yake aikatawa awwaluha na farkon ta madin akwai abin da ya shuɗe a baya wanda Allah ne ya yi shi wa mustaqbalun da kuma abin da ake fuskanta ka gane ai wato ma da yace maka ka amsu kaman jiya a duk abin da ya faru jiya Allah ne ya yi mustaqbalun wanda kuma ake zartarwa yanzu wanda ake fuskanta kai ka gadin kamar gobe wa mudarin akwai mudari'i wanda yanzu ake yin sa ka hazar yau kamar wannan yinin da muke ciki ka gane ai to haka suke kame ka ami kamar abin da yake gamewa to alhamdulillah mun samu guda ukun ba fatiha da salatul fati Allah ya mana dukkan bukatunmu da bukatu waɗanda suka umarce mu da addu'a bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فعجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح الحمد لله ما شاء الله كيف ها يا تاهي السلام عليكم السلام عليكم وعلى موسى معلم الحمد لله والله ولي قالوا كده ما السلام عليكم عليكم محمد إلى لا فيها قال الذي كما أن الله كاك إلى الذي إلى لا فيها يا همة قال محمد يا همة ما شاء الله كما أن الله كاك من قولي الله كاك الحمد لله